بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar asabar da shi ne yammacin ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar bayan hijiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin talatin ga watan maris shekarar miladiya dubu biyu da da ashirin hudu daga wannan masallaci na masjid umar ibn khattab wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan zaria inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin darussa daga tafsirin suratul mutaffifin zamu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhaku na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يرحمون على الأرائك ينظرون هل ضرب الكفار ما كانوا يفعلون
Allah madaukakin sarki ya ce, Innan labina ajiramu kanu minan labina amanu yadhaku lalle waɗanda suka aikata laifuffuka kanu sun kasance minal ladina amanu yadhakuna suna yi wa mu'minai dariya wa idza marru bihim yataghamazuna kuma idan suka wuce ta inda mu'minai suke yataghamazuna suna zindan su wa idan qalabu ila ahli kuma idan suka koma wurin iyalansu in qalabu fakihin za su koma suna cikin annashuwa wa idara auhu kuma idan suka gansu ƙalu sai su ce inna ha'ula'i da ballon lalle waɗannan ɓatattu ne wa ma ursilu alaihim hafidin kuma ba a aiko su su zama masu gadi a kansu ba falyawmal ladina amanu a wannan rana ta alkiyama waɗanda suka imani minal kuffari yadhakuna za su rama dariyar da kafirai suka yi musu alal ara'iki yanzurun suna kishingide akan karagu suna kallo hal fuwal kuffaru ma kanu ya'malun shin yaf'alun shin an sakan kawo kafirai da abinda suka kasance suna aikatawa waɗannan ayoyi sune ƙarshen suratul mutaffifin wanda suke wato kamar dauraya ga abinda aka tattauna a cikin surar a ayoyin da suka gabata farko Allah yake cewa innal ladina ajramu waɗanda suka yi al-ijram shine laifi mummunan laifi wanda mutum idan ya aikata shi yayi abinda misali za a kira da suna capital offense babban laifi wanda yake da babban hukunci laifi mafi girma a musulunci shine shirka daga nan kuma sannan laifuffuka da suke biye da shi waɗanda ake kira da suna al-mubiqat wato waɗanda suke dirmusa mutum a cikin a cikin halaka irin cin riba saba wa iyaye wasa da sallah shan giya kisan kai caca zina luwaɗi yi wa Allah ƙarya da ire-irensu da sauran kaba'ira waɗannan su ne ake ce ma al'ijiram masu aikata ire-iren waɗannan laifuka kama daga kan shirka da sauran ababen da ke tare ta a wannan jinsi za ka ga a duniya suna yi wa muminai dariya dariya ta izgili dariya ta renin hankali dariya ta nuna cewa kuma kusan ciwon kanku ba ibnu abbasin Allah ya kara masa yadda yana cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu gibda-gibdan kafirai sanannu a cikin ƙwarin shawa waɗanda ba su da aiki in banda tuntsira dariya da izgili da habaici da zulaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da muminai masu rauni a lokacin da suke bakka ya lissafa waɗannan mutane wato ibnu abbasin kenan ya lissafa su akwai al-walid ibn al-mughira akwai Uqba ibn Abi Mu'ayth akwai Al-As ibn Wa'il akwai Al-Aswad ibn Abd Yabuth akwai Al-As ibn Hisham akwai Abu Jahl akwai kuma An-Nadr ibn Al-Harith waɗannan kuma dukkaninsu sanadid ne gibda gibdan kafirai ne wanda daga cikin su wasu an kashe su a yakin Badar sune waɗannan da aka watsa su a cikin karibu Badar wasu su kuma ba a kashe su a wannan yakin ba amma dai sun mutu mutuwa ta asara ibn abbas ya ce waɗannan da su ake wannan magana su ne suka kasance kanu minal ladina amanu yadhakuna sun kasance suna yin mu'minai dariya wa idza marru bihim idan suka wuce ta inda suke yataghamazuna sai su dinga musu zunde wato al-ghamaz shine magana da ido ko da lebe ko da ƙirce magana ta nuna wani makirci ko wata makarƙashiya ko gulma magana da wanda ake so a nuna wane bai iya ba ko gashi nan yayi abun kunya ko dama na gaya maka zaka gani irin dai waɗannan maganganu da mutane suke don nuna cin zarafi ga abokan hamayyarsu Allah ya ce wa idza marubihim yataghamazu idan sun wuce ta wajen su sai su dinga musu gamas asalin alghamaz shine ka ka taba jikin mutum ka zungure shi idan an yi da hannu kenan amma ana yin shi da ido ana yi da labba ana yi da makamantansu wannan ita ce a irin al'adar da kafirai suka akai suke akai da yan bid'a wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin Allah ya ce kuma idan suka koma wajen iyalansu bayan sun gama cin zarafin musulmai sun musu dariya sun ci musu mutunci idan suka koma gida kuma fakihina sai su ta labari suna suna annashuwa su da iyalansu ana tuno abubuwan ana cewa ai wani ma yau kaza yayi ayi dariya ai mun ga wani mun mushi kaza ai mun ga masu sifa iri kaza mun musu kaza Allah madaukin sarki a wurare da dama ya ba mu labarin irin wannan ɗabi'a da kuma matsayinta da makomar masu yinta alal misali kamar faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa zuyyina lillazina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu wannan cikin bakara gergo Allah yace an kawata makafirai jin dadin rayuwar duniya sai suka wayi gari suna izgili ga mu'minai wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah amma fa waɗanda suka yi imani suna sama da wannan kafiran rana alkiyama a duniya suna iya su musu duk izgilin da suka ga dama suna iya su musu barkwanci su yi musu katun su zolaye su su musu ɓatanci su yi amfani da kafafen yaɗa bayanai da kafafen jarida a canza narration a ɓata sunan musulunci da masu yin shi a ɓata sunan addinin musulunci da annabin musulunci da magabatan musulunci da ana yin wannan shine ma'anar zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya Allah madaukin sarki ya faɗa haka a nan wajen haka a wani waje inda Allah yake cewa innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin cikin suratul mu'min Allah ya ce innahu yadda abin yake kana fariqun min ibadi akwai wani sashe cikin bayina yaquluna suna cewa rabbana amanna ya Allah mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhastumuhum sikhriya Allah ya ce sai ku kuma kafirai da fajirai kuka mai da waɗannan mutane abin zolaya a gare ku hatta an saukun zikiri har kuka manta da ambatona wa kuntum minhum tadhakun kuka dinga musu dariya inda kuka su kura kakata musu dariya Allah ya ce inni jazaitukum al-yawma bima sabaru ni zaitumu al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah ya ce a yau na sakan kawo mu'minan nan sakamakon hakurin da suka yi lalle su ne masu cin nasara kaga wannan ma yana nuna mana irin yadda batattu cikin kafirai da fasikai da yan bid'a suke daukar dabi'a ta zulaya da yin izgiri da istihza'i ga mu'minai haka na a wani waje suke sotu tauba Allah yana cewa farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wadanda suka ki zuwa yaki wadannan munafikai da suka ki zuwa yaki suna jin dadin matsayin su can nesa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ba su so su je jihadi da dukiyoyinsu ko da kawunansu fi sabilillahi suna cewa ma wa qalu suna cewa zarna la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra suna sabbada sauran mu'mini suna cewa kar ku fita jihadin nan ana wannan tsananin rana kar ku sake ku fita Allah ya ce ka ce musu wutar jahannama ta fi tsananin rana fiye da wannan tsananin da kuke ji a laukanu yafqahu da inda suna da fahimta sai Allah ya ce falyadhaku qalila walyabhu kathira dariyar da suke yi suna annashuwa to ana musu albishir cewa su yi dariyar kadan kuka na nan mai yawa a gaba gare su jaza'an bima kanu yaksim wannan ana musu wato gatse ne falyada ku kalilan waliyab ku kafira in za su yi dariyar to su yi kaɗan amma ba su sani kuka mai yawa yana nan yana jiran su a gabansu haka Allah yake cewa wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika haqiqa an yi izgili ma annabawa da manzanni da suka zo gabaninka Allah ya ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un waɗanda suke musu izgilin sai Allah ya riskar da su abinda suke wa izgili ya riske su wanda za su ke sutul al'am kenan ko suna nan da yawa haka a cikin alkurani da irin waɗannan ayoyi da suke jan kunnen mutane da musu tankiya akan izgili da addinin musulunci izgili da addinin musulunci ko yi mishi istihza'i ko yi mishi sukhriya da izgili da masu aikata musulunci wato mutum ya kalli wani abu cikin sha'air na addinin musulunci ya faɗi maganar da ya ga dama akai ya tozarta addinin Allah ya faɗi abin da ya saba wa mutunta wannan abin game da tauhidi ne game da ibada ce game da sallah ne azumi ne game da wani abu da musulmai suke ganin darajar shi sai kai kuma ka dinga zolaya shi kana izgili kana istihzai kamar yanzu misali da ake azumin nan sai ga mutane saboda shedan ya riga ya musu fitsari a kunne wasu su maida a wato jajircewar da musulmai suke wajen azumi sai su mai da shi abun zolaya sai mutum ya je ya yi bidiyo a nuna shi wai yana jika kanshi da ruwa wai shi yana shan wahala azumi ko ya dinga wasu maganganu na nuna cewa wannan azumin akwai akwai kaza wannan izgiri da addinin musulunci da ma ba daidai bane kuma hadarin shi na da yawa kwarai da gaske yanzu yanzu nan mutum zai fita daga musulunci bai sani ba kamar yadda Allah yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imani wannan ya faru wasu cikin munafikai suna zolayen musulmai cikin sahabbai suna cewa waɗannan sahabban masu tsananin kwaɗayi da son cin abinci yaushe za su iya wani jihadi suna cikin faɗin wannan magana sai wani sahabi ya ji su shine shaddad dan aus sai ce zan je in gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kuke faɗa kuna kuna cin mutuncin sa shi da sabban shi kuna cewa wani jihadi da su iya mutanen da ba su iya maganin yunwa cikin su ba ya ruga da gudu akan abun hawansa kafin ya iske inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya aika malaika Jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wahayi an gaya mai cewa da wane da wane da wane ga abin da suke faɗa kuma ga hukuncin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da su yace kun faɗi kaza suka ce mun faɗa ce to kun ji abin da Allah ya ce sai suna cewa wai ai su suna fira ce kawai gama gari irin firar da matafiya suke yi don su rage wahalar tafiya shi ne Allah ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imani ku daina kawo hanzari kun bar musulunci bayan da kuna da imani yanzu yanzu nan kun bar musulunci saboda abin yana da hadari kwarai fiye da yadda mutane suke tsammani ko suke ganin shi da sauki ka dinga izgiri kana tozarta abin da ya tabbata a shari'a ka dinga tozarta misali gemu addinin musulunci ya karbi gemu ya ce addini ne sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga tozarta dangala wando ka dinga tozarta hijabi ko niqabi ko sallar tahajjudi duk abin da yake musulunci ne kana ganin wai kai dan baka yarda da shi ba ko dan ka da wani kaikayi a zuciyarka ka dinga izgili ma masu yi ko shi abin yanzu yanzu ka yi bar musulunci suna ka san magana mai tsanani ce mai wahala ce ce ‘yan zafin kan addini ‘yan zafin kan addini ‘yan ta'adda irin wannan maganganun da mutane suke faɗa suna ganin ba komai bane shi da Allah addinin yara ne rabu da su waɗannan yaran masu zafin kai kana ganin kan magana ce mai sauki ire-irenta ko ce ƙauyawa ne ƙauyawa ne ga sunan duk ‘yan ƙauye ne suka taru suke wannan abu duk waɗannan kalmomin mutane suna faɗinsu suna ganin wasa ne to za su ɗaukar wa kansu ɗaukakkiyar da ba su sani ka ga mace da hijabinta na mutunci ta wuce ce munafuka munafunci mai taimaka ina ruwanka da ita me yasa baka tuhumo take tafiya tsirara ba to wannan kalma ce mai nauyi jama'a mu kiyaye mu iya bakunan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha ɗayanku na iya faɗan kalmar da bai tsaya ya tantance me yake faɗa ba albe ke cewa za ta kai shi cikin ƙarƙashin wutar jahannam su ne irin waɗannan kalmomin wannan izgili kenan da addini ana kuma iya yin izgili ga mutane akan halittarsu ko rayuwarsu ko ɗabi'arsu ko dangantakarsu wannan ma babu kyau haramun ne shi ma da bai kai laifin wancan ba ba zai iya ba zai iya zama kafirci ba amma shi ma babban laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha da take cewa malaka wa safiya me ya hada ka da wannan matar tana yi nuna wai yar gajera ce yace kin faɗi kalmar da inda a ce za a jefa ta a cikin teku sai ta mai da shi kamar kwata saboda warinsa wata rana haka ita kuma Zainab ya neme ta da ta baiwa ainihin juwairiya ko safiya din aran doki tace wallahi bazan ba ba yahudiya doki na ta kira ta da bayahudiya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata ɗaya baya magana da ita ita zainab wata ɗaya annabi baya kula ta saboda munin wannan kalmar ka ce mutum musulmi ka ce mishi kawai tangale ko bakatabi ko ko babullaci ko bahaushi ko dan bayarabiya da irin wannan kalmomin da muke ganin ba komai bane ka aibata shi da dangantaka shi mugun abu ne jama'a mu kiyaye saboda wannan jinsin da yake da shi ba shi zaɓa kan shi ba Allah ya zaɓa mashi wannan jinsin ko ka ce mashi gajere ko dogo ko mai ina ko baki ko fari ko ɗan bayi ko ɗan baƙi duk waɗannan irin kalmomin da ake faɗa ana zagin juna da su laifuffuka ne a wurin Allah ba daidai ba ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ya hana karara a cikin Alƙur'ani wala tanmizu anfusakum wala tanabudu bil alqabi bisa lismul fusuq ba'da iman Allah ya tsare ku saboda haka waɗannan kalmomi ne munana sannan kuma koda ba a faɗa da baki ba ko da ido da ido a yi wata alama da take nuna cewa an yi kifce ko an yi nuni a fakaice na nuna ɓatanci ga wani ko da baka faɗa daga baki ba shine wai za mu rubihim yataghamazuna bayan sun musu magana sun yi sun yi shewa sun yi dariya sun tafa sai kuma mu'minan suka wuce ta inda su sai kuma a dinga nuna su a cewa ka gan su nan ga su nan ga su nan ana mun ana kifce ko ana fito ko ana nuni da ido wato koda baka fada da baki ba idan kai wata ishara ko take nuna batanci ga mumini to laifi ne a wurin Allah wa idan qalabu ila ahli baya ganin kuma a koma gida kuma a je a ci gaba da labarin da iyalai ko kuma gun matarka ko gun ƴaƴanka ko cikin iyalanka ka zauna duk wancan bai ishe ka ba abinda kai a zaman dandali bai ishe ka ba abinda kai na batanci a Facebook ko twitter bai ishe ka ba sai kuma ka koma cikin iyalanka ka je kuma ka ci gaba da cewa kai ai mutanen yau kaza da kaza da kaza ai wani da kike gani yayi kaza ai suwa na kaza suka yi ku ci gaba da dariya kuna shewa shine wa idan qalabu ila ahli idan suka koma gun iyalansu in qalabu fakihina sai kuma su koma suna ci gaba da yin istihza'i da sukhriya suna dariya against waɗannan mu'minai din to wannan duka munanan halaye da aka jama mutuba mu tsoron Allah mu daina wa idza ra'aw idan kuma suka ga sake ganin su qalu inna haula ila dallun wanta da fasara ne ko dai zama su kafiran idan suka ga mu'minai sai su ce inna haula lalle waɗannan la dalluna sun bace sun ba addinin iyaye da kakanni sun ba al'adar da aka saba sun kama wani sabon addini al'imamu a shaukani a cikin littafinsa tafsiri shi kuma yake cewa yana iya ɗaukar cewa wa idara al-mu'minuna al-kafirina qalu inna haula ila dhalun ya zama su mu'minan ne suka kafirai sai su ce ga waɗannan da suka tabbata akan bata har yanzu ba su gane gaskiya ba ibnu kathirin yake cewa hadha halul fujjari ma'al mu'minina wannan shine halin fajirai kullum idan sun ga mu'minai wa inna ma yarawna al-abrara fi dalalati suna ganin ai waɗanda suke kan shari'a akan bata suke wannan shine dabi'ar kafirai da duk wani fajiri wanda ke kan shari'a fajirai suna masa kallon akan bata yake alhalin kuma sune suke akan bata suna akan bata amma kuma suna ganin sune akan shari'a alladhina dalla sa'yu fil hayati dunya hum yasbuna annahum yusinuna sun'a aikin su ya baci tun a nan duniya amma kuma suna ganin su ne akan shirya Allah ka gare mu suraka Allah yake cewa idara wa idara auhum idan suka gansu kalu sai su ce inna haula'i ladallun lalle waɗannan batattu ne wa ma ursilu alaihim hafizina Allah ya ce kuma fa ba a aiko su su zama masu gadi akan su su kafiran ba a aiko su zama masu gadi akan muminai har su dinga tantance wa yake kan shirya wa yake kan bata ba ba su da alaka da su a matsayin masu gado su falyawma allazina amanu minal kuffari yalhaqu Allah ya ce to a yau alyawma waccan ranar da aka ambata kenan ta, ta alkiyama wannan rana alkiyama allazina amanu su ma mu'minai minal kuffari daga kafirai yadhakuna za su rama dariyarsu shine abinda kaida aljaza'u min jinsil amal sakamako kullum yana kasancewa ne irin aiki ba sun kasance a duniya suna musu dariya ba faɗin Allah idan ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhaku suna musu dariya a duniya to su ma al yawma a yau dinnan rana al kiyama fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhakuna ay yadhakuna minal kufari kama dhahiku minhum fid dunya za su yi musu dariya rana al kiyama kamar yadda suka yi musu dariya a duniya Allah yana ba mu labari a wani waje kamar a cikin safa da yake cewa qala qa'ilun minhum inni kana li qari wani cikin masu magana a ranar alkiyama ana cikin tatabar zannan zai ce kai ina fada wani aboki ya kulu a innaka laminal musaddiqi wanda yake cewa kai kana daga cikin masu gaskatawa ai idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun yana yawan yi mini izgili ya ce wai kai nan ka gazgata cewa idan mun mutu mun zama ƙasa ƙasusuwan musirar tattake a inna lamadinun wai za a tashe mu a mana hisabi a kama mu da laifi ƙala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim da ya tambaya ya ce da duniya ina da wani aboki muna zama da shi yana yawan kawo mini shubha da izgili ya dinga ce mini wai kai nan yanzu ka yadda da alkiyama ka yadda za a tashi bayan an mutu an zama ƙasa sai mala'iku su ce mishi in kana so ka leƙa ga inda yake babu komai za a nuna maka shi fatfala fara'ahu fi sawa'il jahim sai a bashi dama ya leƙa ainihin wutar jahannama sai ya ganshi a can karkashi cikin ya zauna dafa'an cikin wutar jahim kala tallahi in kitta la turdi shi na gode wa Allah sura ka danka halakar da ni a duniya walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdai da ba dan ni'imar ubangiji na ba da na zama daga cikin wanda suka halarci wannan azaba wato mutum ne musulmi a duniya wanda yayi imani yake aiki na gari amma kuma yana da wani abokin hulɗarsa abokin shi ne a facebook ko abokin shi ne a ma'aikatarsu ko ɗan uwan shi na jini ko ko ogan shi a ma'aikata ko wani makaranci da ka yarda da rubutun shi kake karantawa yana ta kawo maka shubha yana ce maka wai kai nan ka yarda akwai alkiyama ka yarda cewa bayan an mutu za a tashi in an tashi kuma akwai hisabi amma Allah ya taimake ka baka halaka ba ya dai sa maka iya shubha da ya sa maka kana ta isti'aza har ka samu ka tsira da imaninka to ranar alkiyama sai wannan mumini an shiga aljanna sai ya tuna shine zai ce inni kana li qari ai ko ina da wani abokin harkata a duniya sai ba malaiku labarin nan cewa wannan qarinin ya qulu innaka laminal musaddiqin yana tambaya ta kullun yace wai kai da gaske kai imani da lahira ai idza mitna wa kunna turaban wa idhaman ila lamadinun yana gaya mushi cewa kai yanzu kai da cewa bayan mutuwa akwai tashi bayan an zama ƙasa sai malaiku su ce masa ba komai in kana so za mu zama kayan da yake sai su nuna mishi ne don ya gashi ne yake wannan jawabin yana godiya ga Allah yana cewa in kuntin kitta na turdi saura ka ɗan ka halakar da ni wani rana in mutu rabbi ba don Allah ya mun ba to shine irin abin da ƴan aljanna za su gaya ma ƴan wuta yadda ƴan wutan a nan duniya suka yi ta musu izgiri suna gaya musu magana iya sarransu su ma za su samu dama su mai musu da ba'asi ranar alkiyama ran da yadda suka musu dariya su ma za su yi musu dariya yadda suka yi musu izgiri za su mai musu da magana a ranar alkiyama shine ma'anar ka'idan aljaza'u min jinsil amal wato sakamako kullum a ka'idar shari'a yana zama gwargwadon irin aikin da mutum ya yi saboda abin da ya fi dacewa da mumini shine ya daina sauraron muguwar magana ya daina sauraron magana wacce ke ta izgiri idan da sauraron magana ta kafirai da mulhidai a malamai sukan fada su ce kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada babu bala'in da zai auku a duniya na shubuha da yaki da gaskiya da batar da mutane kamar dujal dujal da zai ba kashin duniya ba a taba wani matace irin shi da zai da zai fasgi mutane ko ya kawo musu fitina a dinin su ba dujal din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lacca akan shi tun daga gari ya waye har bayan la'asar yana jawabi a kai shi babu abin da bai gawa mutane a kai ba kuma ya ce wa sahabbai da zai zo ina nan to da zan ce kowa ya tsaya ni zan muku magani shi amma zai zo ne a bana nan da haka in ya zo kowa ya ta kai shi ga addu'o'in da za a yi a tsira annabi ya ce karka je inda yake duk da fa yayi bayani ya bayyana sifofin shi wanda ya kamata kenan idan ka gan shi ka gane bata ce karka saurara ko ka saurara tattama tasiri amma sai annabi ce kara je inda yake shine kawai tsiran saboda wanda suka je wurin shi zai fusgi mutane da yawa a cikin mutane rayayyu har da ma matatu ya halakar da su saboda haka abinda ake nema da kai shine ka guje wa kunnanka daga sauraron munanan maganganu da batanci da maganganu waɗanda suke ba na gaskiya ba kamar da Allah yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma al-qaumin zalimi cikin an'am da shi mako Allah yace idan ka gamu da waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin to karka zo a tare da su karka ce zaka biye musu ko kana so ka ji me suke faɗa don ka san makasar bid'o'insu da shigoyinsu Allah ya ce ka tsere daga barinsu idan suka gama abin da suke yi ka iya dawo ka ci gaba harkaka idan shedan ya mantar da kai da zaran ka tuna to kar ka zauna inda ake cin zarafin ayoyin Allah ko ake musu munan tawi almuhimu shine izgiri game da ayoyin Allah ba abin ka saurara bane dama kai bai halasta kai ba idan ka ji wani yana yi karka yadda ka saurara domin sauraron shi ma bata ne zai iya kawo maka wata shubha zai kawo maka wani tarnaki game da abin da ka sani na gaskiya abin da ka gaskata domin zuciya tana da kama abubuwa daban-daban su makalkale a cikinta da wanda suke masu kyau da wanda suke munana da wanda suke na alkhairi da wanda suke na shari Allah ya ci gaba da cewa alal ara'iki yanzuruna waɗannan muminai waɗanda za su dinga wato maida zance ga kafiran nan kuma suna musu dariya za su kasance su minan alal ara'iki akan karagu yanzuruna suna kallo ko dai suna kallon yadda ake da kafiran kamar yadda aka ce can hal antum muttali'un suna kallon abin da ake wa kafirai a cikin azaba ko kuma yanzuruna irin wancan na baya suna kallon ni'imomin Allah ko kuma yanzuruna suna kallon ubangijinsa Allah wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira duk wannan fasara guda uku akwai ta suna kallon abin da ake yi wa kafirai na azaba fasara ta ɗaya kenan suna kallon irin ni'imomin da Allah ya yi musu suna annashuwa fasara ta biyu suna kallon Allah ubangijinsu madaukin sarki fasara ta uku kuma duka aya tana yi ɗaukar waɗannan fasarori a yanayi daban-daban suna kallon ni'imar Allah da ainihin wato zatin Allah ɗin ubangiji madaukin sarki sai Allah ya ce hal tsubibal kufaru ma kanu yaf'alun shin an sakan kawa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa amsa shine eh an sakan ka musu wannan ma ana gaya musu magana ne kamar da Allah yake cewa zuk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtaru ce a cewa kafiri zuk dandana azaba innaka antal azizul karim a duniya ka kasance mabuwayi kafi karfin kowa kafi karfin doka kana ganin ba wanda ya isa kana da wadata kana da karfin mulki Allah ya ce a duk innaka antal kabi inna hadha ma kuntum bihi tamtaruna wannan shine abinda ko kasance kuna kuna yin kokonto akai to haka nan ba ya ku kafirai shin kun ga sakamakon da Allah ya ce zai muku eh sun ga sakamakon a lokacin da kuma gasgata hakan ba zai musu amfanin komai ba nadama ba ta musu amfanin komai ba wannan shine karshen wannan sura suratul mutaffifin wadda muka yi mata kusan karatu uku da rabi ke a cikin wannan gaɓoɓi akwai matsaloli da yawa matsala mafi girma a wannan gaba ita ce matsala game da wato hani game da izgilanci da addinin musulunci da kuma bayani akan makomar wanda yake wa addinin musulunci izgilanci kamar da muka fara ambata shi izgilanci shine wato faɗin magana ta ba'a da wasa da zolaya da ɗaukan al'amarin musulunci a matsayin abin da ba komai ba duk kalmar da idan ka faɗe ta ne zama za a yi dariya abokan rashin kirkin ka su yi dariya mumini ya ji baƙin ciki da damuwa ko duk wani aiki da za ka aikata na kwaikwayo ko izgili wanda zai sa muminai su ji baƙin ciki su ga cewa an ci zarafin addinin musulunci to haramun da kowace siga sawa'un da sigar zance ko da siga ne ta academic exercise kai wai ka gano wani bincike ko da siga ce ta dramatization a mai da musulunci abin zolaya a mai da shi film ko a yi cartoon don zolayan wani concept na addinin musulunci ko kuma ta hanyar mai da shi abin musu da jayayya ko abin tattaunawa da izgilanci da sunan wai kai artist ne mawaƙi ko da sunan wai kai mai sharhin al'amuran yau da kullun ne ko da sunan wai kai fritinka ne duk waɗannan izgiloli haramun ne ga addinin musulunci mahukuncinsu shi ne ko da mutum musulmi ne yana iya rabuwa da imanin shi nan take za mu ga cewa allah maɗaukin sarki ya yi maganganu da yawa akan masu izgili game da addini kuma ya musu alkawarin narkon azaba saboda abin da ke cikin haka na wulakanta Allah maɗaukin sarki da wulaƙanta addinin Allah da wulaƙanta musulunci da wulaƙanta annabin annabin Allah alayhi salatu wassalam daga ciki babu laifi mu ambaci wasu ayoyi da suke nuni zuwa ga haka kamar faɗin Allah wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab mun yi ishara zuwa ga yadda cikin suratul tauba idan da zaka tambaye su za su ce ai muna wasa ne da ba'a da zulaya wanda muka saba yi dan mu rage nauyin tafiya da kuncinta Allah ya ce kul ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un yanzu ku rasa abin da za ku yi wasa da shi sai Allah ku rasa abin wasa sai ayoyin Allah ku rasa abin wasa sai annabin Allah Allah ya ce ka ce musu la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wani uzuri ku riga kun yi ridda bayan kuna da imani hakanan an haramta kai izgili da Qur'ani ka yi izgili da malaman musulunci ko ɗaliban ilimi ko masu kula da addini ko duk wani abu da ke nuna sha'ira ta musulunci haramun ne kamar izgili ko yaya ne Allah yana cewa allazina amanu la yaskal qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabudu bil alqab zuwa ƙarshen aya Allah ya ce kada wani mumini ya dinga sukhriya as-sukhriya shine wato al-istighfar ka nuna mutum bai isa ba shi ba kowa bane shi ba abin mutuntawa bane asa an yakunu khairan minhu waɗannan da kake gani talakawa waɗanda ba su da wadata ko ustazai waɗanda ba su da kowan kowa ko masu wa'azi ko masu sauraron wa'azi ko ‘yan agaji ko duk wani mai jibinci da addinin musulunci da kake ganin wai bai isa ba to hala a wurin Allah ya fika hakanan wala nisa'un min nisa'i mata kada su yi izgirewa mata ‘yan uwansu waɗanda ke gan tana yawo da hijab kullum cikin hijabi da niƙabi yayi datti ma bata wanke ba ba ta da komai ba ta da kowa wataƙila a wurin Allah ta biki ta biki a wurin Allah a sa an yakunu an yakunna khairan minhunna a sa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i a sa an yakunna khairan minhunna ban mamaki a wurin Allah sun biyu wata rana wani mutum ya wuce ta gaban sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me za ku ce game da wannan sahabbai suka ce wannan ai su ne talakawa su ne marasa ƙarfi wanda ba su da katabus in yaje neman aure ba za a bashi ba in yaje neman ceto ba za a bashi ceto ba in yaje belin wani ba za a bashi ba in yazo wurin wani taro ba za a bashi shiga ba Nabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu kore ba sai wani ya sake wucewa shi kuma ya ci kwalliya ya hau doki yana kilisa yana takama Nabi ya ce wannan ba suka ce wannan shine masu alfarma a cikin mutane sune masu fada aji sune wanda ake baiwa aure sune wanda ake shigar da su din da aka zo shiga Nabi ya ce to a wurin Allah wancan kwaya ɗaya da ya wuce ya fi cikin duniya a wurin Allah irin wannan saboda wancan yana da imani wannan ko bai da imani shine asa an yakunu khairan minhu asa an yakunna khairan minhunna baka san matsayinka a wurin Allah da matsayin mutumin da kake wa izgiri ba dan me zaka tsaya kana kana kana kana cin mutunci shi kana cin zarafin sa kai dai ka nemi Allah ubangiji ya yarda da kai ka nemi ka samu shiga a wurin Allah ba daidai bane wani yana da alfarma a wurin Allah inda in yi rantsuwa Allah ba zai bashi ji kunya ba in yi addu'a Allah ba zai kyale ba sai ya karba nan take saboda haka mu kiyaye wannan haka nan istihza'i dan nuna wato a kasawan musulunci mutane musamman yan boko saboda theory da ya cika kansu sai su dinga ganin akwai wasu ka'idoji da wasu ɗabi'u da wasu tsare-tsare na addinin musulunci wanda sun kasa ya zama wajibi a canza su ko kuma a yi watsi da su ko a yi modernizing ɗinsu musulmi suna iya su kasa su gaza su zama ba su da kataɓus amma ƙa'idojin musulunci tsare-tsaren shi suna nan intact da suke kuma Allah da ya wahayinsu ya fi kowa sanin cewa sun fi cancanta sun fi dacewa gazawan musulmai gazawan masu riƙe da gwamnatoci ƙasashen musulmai bai shafan gazawar musulunci inda ƙur'ani yake intact yana nan har yanzu haka sai dai musulmai ne suka gaza wajen aiki da shi wajen fahimtarsa wajen tadabburi game da ma'anoninsa haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan yadda suke sai dai musulmai ne suka gaza to wannan gazawar ta musulmai ta tsaya akan musulman su musulmai su tashi su ba kansu fada su gyara kuskurakuran su amma wani ya maida wannan dalilin suka addinin musulunci ko nuna cewa musulunci ya gaza akan abubuwa waɗanda suke sun zama ababen tattaunawa yanzu a duniya da ababen yi wa musulunci gori a kai har wasu musulmai masu rauni da waɗanda ba su sanya addini yake bisa asalin shi ba sai su ga cewa e bari su dawo cikin gidan musulunci su sassoki wasu abubuwa na musulunci don wai turawa su yi amanna da su abin da ya shafi misali ta'addadin zaujat yin aure fiye da ɗaya polygamy musulunci ne ɗaya da ka kai ga son ka ɓata shi baka isa ba musulunci ya yi da shi da haka yana nan a matsayin abin da musulunci ya da shi akan haihuwa akan saki akan gado da ire-iren abubuwa waɗanda wasu ba su fahimce su ba suna ganin kamar kasawa musulunci ne a cikar kamala ta musulunci da za a ke su idan baka fahimta ba ka bari idan malamai suna karatu sun je wajen za su fahimtar da kai makar ka maida abin abin zulaya kamar cewa ai ba daidai bane da irin abubuwan nan na feminism da new world order da makamantansu duk waɗannan isgilin da ake wa musulunci daga waje ko kuma har ƴaƴan cikin gidan musulunci zai kai mishi bara wallahi mutum yana iya rasa imanin shi bai sani duk abin da aka ce maka ya tabbata a cikin addinin musulunci ya zama zuciyarka tana shirye da ta karbe shi zuciyarka tana shirye da ta yi amanna da shi to wannan shine ainihin asalin musulmi na gaske wanda duk abin da aka faɗa mishi zai ce amanna mun yi imani ba wanda zai dinga kwashinin authority din addinin musulunci game da wannan ba Allah madaukakin sarki ya hana wannan ya hana izgili da addinin izgili da sha'air ɗinsa izgili da masu da masu yin addinin izgili da waɗanda suke ainihin wato kula da addinin sannan musulunci ya hana amintuwa da masu izgili da addini sune kafirai kamar da Allah yake cewa ya lazina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iba suwa ne kenan min allazina utul kitaba min qablikum Allah yace kar ku yi riko da waɗanda suka maida addinin su wasa suka maida shi abun zolaya waɗanda aka baiwa littafi gabanin wal kuffara awliya su da mushrikai ku rike su abun abun abun abun su abun kauna domin misali yanzu kirista da yahudu su sun dadewa da halasta wa kansu cewa su zolaye addinin su kiyasararsu akwai waɗanda ma an san su sanannu ne ƙwararru ne akan zaƙulo matsalolin da ke cikin addinansu da sunan su 'yan boko ne ƙwararru ko da sunan su artisites ne wato masu faɗakarwa 'yan wasan kwaikwayo ko da sunan wato masana ko masu sharhi akan al'amuran yau da kullum waɗanda aiki suke nan tun ba yawa su dinga zaƙulo matsaloli da ke cikin addini suna izgili wa annabawa suna izgili ma Allah to Allah ya ce kada ku riki irin waɗannan su zama su ne majibinta al'amarin saboda mene saboda kafin ku ankara za su koya muku irin wannan ɗabi'a to shine yanzu abin da muke mutum ne musulmi dan musulmi amma ya ɗauki 'ya'yan shi tun suna ƙanana wasu tun makarantar firamare a turai za su yi ta a inda ba a yi da addini ba a faransa ko jamus ko ingila ko ina ne a makarantun da kwata-kwata ba a recognizing hatta christianity na matsayin addini saboda ka tun da wuri an canza musu yadda suke kallon rayuwa world view ɗinsu da mindset ɗinsu a daga an canza shi za ka dole ka same su da zagin addini shi sa a ƙarshe Allah yake cewa wa idza nadaitum ila salati takhazuha huzwa idan suka ji aka ji ana kiran sallah sai su mai da abin izgin yaro ya shekara 16 17 20 a Faransa a Ingila a Canada ya dawo garin su Zaria ko Kano ko Sokoto an kira sallah sai ce wow har yanzu ana yin wannan abin ya ɗauka wai wani tsohon abu ne da ya kamata a daina ko ya ce an hana shi bacci ko makamanci haka can yanzu kuna nan kuna wannan rashin tunanin dad ni ba na son jin wannan abu kaga wai da na cikin salati ta kazo ha huzwa wala iba mu muke halaka da yayin mu muna ji muna gani jama'a da sunan kawai wai dan za su yi boko Allah ya kyauta duk wannan izgiri ne Allah ya ce a a zalika bi annahum qaumun la yaqilu ko saboda mutane ne waɗanda ba su da hankali duk wanda ka ganshi ya mai da rayuwar shi irin haka hankalin shi ya riga ya gushi ya zama cewa abubuwa na addini yana ganin su a matsayin a ƙauyanci ko rashin wayewa ko wani primitive thinking dan kawai yayi karatun boko ko ya kware a wata harkar boko Allah ya kyauta Allah ya sake cewa a wani waje alladhina takhadhu dinahum lahawan wa la'iban وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce waɗannan da suka yi riko da addininsu a matsayin wasa da sakarci da abin zolaya wa gharratumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su shahara arziki ƙarfin fada aji lafiya da farin jini da ire-irensu wa gharratuhumul hayatud dunya yanzu a kafafan da ake ce ma kafafan yada zumunta din nan kafafan sadarwar nan na zamani wani irin izgiri ne ba wa addinin musulunci da musulmai da Hausawa da Fulani da Larabawa da Turawa da kowa wasu ma musulmai ne suna sallah suna salati amma har da su ake zolayar musulunci to shine irin wannan wa gharratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta riga ta gama rudansu suna ganin cewa ai suna kan ganiyar tashansu Allah ya ce fal yawma nansahum ranar alkiyama za mu fita batunsu kama na su liƙa a yau muhim haza kamar da su ma suka manta cewa akwai wannan rayuwa sun manta cewa za a yi tashin alkiyama sun manta cewa akwai gamuwa da Allah abin da ya dame su kawai shine su tara mabiya da ake ce ma followers ko su dinga samun kuɗaɗe da ake biyan su da kamfanonin da ke yada wannan baɗa da suke biyan su sawa'un youtube ne ko meta ce ko wace ce abin da ya dame su kawai kenan din da suka je sun zama mashahurai ana yayin su ana biyan kuɗi a gansu sau da za su yi wa musulunci kowane izgilin da ransu ya ga dama da zarar musulmai sun yi magana kuma sai a ce mene suna da yanci sai wasu 'yan ba na na'iya su taso su are faɗan su ce wai su 'yan kara 'yanci ɗan adam ne wato shi ɗan adam yana da 'yancin ya izgili wa addinin Allah amma masu riƙe da addinin ba su da 'yancin su ce abin da ya ba daidai ba ne in ka ji ana maganar wani 'yanci to irin wannan ne mutum ya keta alfarma addini ya yi abin da bai dace ba kuma kada mutane su yi magana akan cewa ya yi wannan abin shi yake jawo har wasu su fusata su ɗau doka a hannunsu a yi kisa a yi kashe-kashe a yi ta'annatin da bai dace ba wanda asali ba daidai ba ne amma na yi genesis ɗin shine rashin yin abin da ya dace duk sanda wanda ya kamata ya ɗau doka bai ɗauka ba to wanda bai kamata ya ɗauka ba shi zai ɗauka kuma har yana tuce cewa jihadi ko dole haka za a tafi haka iya babu abin da aka iya so da haka alhakin masu faɗa a jini su tsaya su kare mutuncin addinin musulunci addinin da suke wannan shine abu mafi girma da Allah ya daura musu a matsayin su na mahukunta kare addinin Allah in aka wayi gari addinin Allah bai da wani mutunci shikenan kuma ya lalace a rayuwa babu wani kuma wanda yake da wani mutunci ko wata daraja da za a ga kimarsa shugabannin da suka bari ake cin mutuncin addinin musulunci to su jira wannan lokacin wa garatumul hayatud dunya rana alkiyama za su gani fa dai wannan samu kama da su lika ayyuhum hada Allah ubangije kiyaye a wani waje Allah yake cewa a cikin suratu al-kahf qul hal unabbiukum bil aktharina a'mala Allah yace bana ba ku labarin waɗanda suka fi kowa yin asara ayyukansu ba alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya waɗanda aikinsu ya ɓaci tun anan duniya alhalin wahum su ɗin ya sabu na annahun yusuf na sun'a suna tsammanin cewa aikin suna na da kyau Allah ya ce ula'ikan ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i sune wanda suka kafircewa Allah suka kafircewa ayoyin Allah suka ƙaryata gamuwa da Allah Allah ya ce fa habitat a'maluhum da haka ayyukan su suka lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar alkiyama ba su da wani ma'auni da Allah ya ce zalika jaza'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wama wa rusuli huzwa da aikin da suka yi ji sakamakon su zalika jaza'uhum bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa Allah ya ce wannan shine sakamakon su Allah ya bata ayyukan su ba za a yi musu awon komai ba jahannama kawai za a kai su zalika jaza'uhum bima kafaru sakamakonsu kenan saboda kafircinsu wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kuma suka rike annabawa da ayoyin Allah a matsayin abun zolaya shine abin da mutane suke dauka ba komai ba su zolayi annabawa su zolayi manzanni su yi musu isgili su tozarta su su yi katun din su su ƙaryata su sannan kuma abinda Allah ya faɗa yace ayi kaza ce a'a ba haka ya kamata Allah ya ce ba abinda Allah ya ce a bar kaza ce a'a wannan in aka yi haka an tauye haƙƙin bil adama Allah ya hana kaza ce a mutum yana da yancin yayi duniya ta canza wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa suka rike ayoyin Allah da manzannin Allah ababan zolaya waɗannan samfur ne fa kawai jama'a ayoyin irin wanda a cikin alƙur'ani sun gubura ka yi wallahi dan ka gane nauyin abin da kuma wayar da muke ganin shi yanzu ba komai ba ba komai ba mutane suna ganin babu wani matsala malami ya je ya karantar da wani abu na addinin Allah ya faɗa yin Allah sai a saka akan Facebook ko YouTube sai mutane su zo ƙasa su ta comment na izgili ba sa jin wata damuwa suna ƙaryata wannan abin da aka faɗa kuma Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƙaryatawa ba sa jin damuwa su yi wa- mako guda suna tattaunawa a kai ko musulmai ba jama'a wai kawai dan sun je ingila ko amerika ko faransa wani ma wani ma ban diploma kawai yayi a can wani ma daga nan ne a najeriya yake karanta takaddun wasu matattu a can bai ma taɓa zuwa ingila ba amma ya zama wakilinsu wata ma ta rasa miji ne miji kawai ta rasa shine kawai damuwarta amma depression ya mata yawa za ta huce akan addinin musulunci zalika jazaohum bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa zama mu dinga rana ta wannan magana fa mukanta wallahi ba wasa bane aiki ne mai hadari kwarai da gaske wanda duk sai yana cikin irin wannan abu wallahi ya tuba izgiri da Allah izgiri da lahira izgiri da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani abu da ya shafi musulunci ko yake alamta musulunci ko wata aya ko wata doka ta musulunci wanda kake ganin wai kai bata kwanta ma a rai ba dokokin Allah haka ake bin su ba sai sun yi maka ba shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya dama haka yake sha akwai abinda shi ma da sarran shi da ba haka bane idan Allah yake ci mishi walau taqawwala alaina ba'da al-aqawili la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-wati Allah ya ce da mun kama shi da mun tsinka jijewaye shi babu wanda ya sai ya tare mai Aisha take cewa da zai boye wani abu da ya boye kaza da kaza da ya boye fadin Allah faqada falan ma qada zaidun min hawatar zawajnaka mun ji a basa abinda Allah ya gaya mai zai yiwu inda sarran shi ne a gaya mishi a ce mishi abasa wata walla ai da ba zai so a kama shi da wannan ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk alfamin da yake ta wajen Allah shi ma yana bin doka ne kamar da Allah yake cewa shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tafarraqu fi abinda aka daura mishi na shari'a shi ma shi yake ne saboda duk abinda musulunci yace haka ake jama'a ba a ba a ba a daga wa musulunci kara inda kana so ka ga musulmi na gaskiya wannan shine kaidar musulunci amma wani abu da bai kwanta maka ba ko bai yi maka a ranka ba ka bar shi a ranka kar ka faɗa kar ka sake ka faɗa ko ka furta ko ka ce za ka yi yaƙi da shi ko za ka bauta ƙungiya ta faɗa da abu iri kaza saboda ya saɓa wa tunaninka ko ra'ayinka ko abin da ka koya a cikin iliminka na boko kar ka sake a same ka a cikin irin wannan ta taɓurzan wannan shine mafi muhimmancin abin da wannan gaba take koya mana cewa a matsayinka na musulmi kar ka sake a same ka a janibin istizai ko izgili ko batanci ga addinin musulunci ka dai ji ƙarshen masu yin wannan abu hal tsohubar kufaru ma kanu ya faɗo kafirci ne kuma kana yin shabin za ka cike kinan gidan wuta Allah ya sani eh zai iya zama haka masu cewa muslim muslim ticket suna yi don izgiri idan ya zama tunaninka a cikin zuciyarka kana yi ne don ka ɓata sunan musulmi zai iya zama izgiri shi ma ko da a ce wanda suke kan kujerun ba sa yin abin da musulunci ya kamata su yi misali kuma da ma ai ba sa wadanda za su yi ba ko to amma dai ka dinga zole su da addinin su shine abin da ake so ka gujewa shi addinin musulunci shi baya shiga cikin wannan tarkata kamar yadda muka ce musulmai na iya gazawa kamar yadda muke cikin gazawa a yanzu ta fuskoki da dama amma wannan gazawa ta taso ne daga mu ba daga addinin mu Allah ya kyauta to bar mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a sabuwar sura suratul ishiqa kenan ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم نعم